ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة دلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa ma daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 21 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da goma ne ko goma ga watan uku na shekara 2026 miladiya har yanzu dai muna wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun kwana aya ta 105 haka ne ko yau za mu tashi insha Allah aya ta 106 kuma idan ba manta ba har yanzu dai waɗannan ayoyi da muke karantarwa da muke karantowa Allah subhanahu wataala yana bayyana mana halayya munana da dabi'u marsa kyau na wannan al'umma ko wannan kabila ta yahudu da kuma duk wani hanya ta saban Allah hanya ce ta sihiri hanya ce ta dabo hanya ce ta shirka da nau'ukan tisharri na duniya saboda haka yana ta gindin yahudu da irin kutun wila da makirci da suke kulla annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran musulmi da sukansu ma'ana suka a bata al'amarinsu da hasada hikik keta da hasada da kuma fatar ma kai ni'imar da Allah ya musu ma ta kushe ma'ana wata masifa ta zo kullum wannan shi ne abin zuciyar yahudu ma'ana zuciyar ba ta da kyau to har yanzu ma ci gaba ne Allah subhanahu wataala zai faɗa mana da irin miyagun ayyukansu mu je
بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها to ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير na'am ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض eh وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allahu akbar Allah saka da alheri sababin nuzulin wannan aya mana dalilin saukar wannan aya kamar da aka rawaito cewa yahudu ne suke fadawa mutane suna cewa ala ta'ajabuna li amr muhammad shin ba ku mamaki da al'amarin muhammadu ba ku mamaki abar marmara sun tsafa ya amuru ashabahu bi amri suma yana hawo anhu ya duka umurtar mutanansa sahabbansa da wani al'amari kuma daga baya zuwa hana sai ta kuma kai wa ya amuru bi khilafihi ma'ana kuma sai na umurta su da sabanin wancan wa yaqulu yawma qawlan wa yarju anhu gadan yau in ya faɗi magana gobe kuma ba ita ce ba sai ta canza kun ga duk ne ne suka wadda ya sun fata shi su nuna dai ba annabin gaskiya ne ba kuma su tabbas su ne tabbas sun san cewa annabin gaskiya ne annabi ne da gun Allah subhanahu wataala amma wai ji yanzu hanyoyi da zasu yi su bata wai shi ne suke faɗa wa mutane jin ba ku lura yau in ya faɗi wannan abu gobe kuma sai ya canza ya ce kaza ya faɗa musu sabanin kaza haka in ya faɗi magana kuma wata rana sai dawo a tawarjo al-mugadan in yau ya faɗi magana gobe sai dawo akan ta to mi ko gani fa ma hazal qur'an illa kalam muhammad wannan ba wannan alqur'ani da yake cewa magana Allah ne to ma'ana abin da ya nuna mun ƙarya ne ba magana Allah bane magana muhammad ce yaya Allah zai dinga canza magana yana faɗin kaza wannan muhammad ne yake sokiya yau ya gani bata mishi ba gobe sai ya soki wannan muhammadu ne da kai shi yake kirkiro wannan maganganu yana faɗa kenan kun ga akwai tumka da warwara sun sa kawo shubha ko basu kawo shubha sun kawo rudani ko basu kawo kun ga sun kawo rudani da shubha kenan wanda bai da fahimta sai ce eh fa maganar nan gurbi ai kama da mutum ba kaga inda aka wani kuma yana shinshinan ma yana so ya musuluntar ma da an mushi wannan labarin sauran ba kaga sai mi sai ya ja baya to duk wannan yana daga cikin makircin yahudu yau duk in kaga mutum yana kullawa addini yana ma addinin haka to ƴaƴan wannan jikan yahudu ne domin ɗabi'unsu ne da halayensu alƙur'ani ma kun ga basu bari ba to yanzu kun ga sun kashi ba sun ka rudani to yanzu Allah da kanshi zai warware rudani muga ta tsiya kuma me abun zai warware shine sai Allah subhanahu wataala ma'abucin yarwa ma'abucin girma Allah subhanahu wataala mai ihsani ne a kai mummuna kuma Allah subhanahu wataala ya saka maka da kyakkyawa to sai Allah ya yi raddi game da wannan suka da yahudu suka yi wa alqur'ani saboda shafi wasu ayoyi da kuma kawo wasu ayoyi sai gashi sai Allah ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha Allah ce ba ma canza wani hukunci na aya mu canza ta da wani abu daban ko mu mantar da ita ma baki da daga zuciyarka da tunaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu shafe wannan hukuncin da daga zuciyarka na ati bi khairin minha aw misliha ma'ana za a zo da mafi alherin wannan aya wannan magana ko kuma a zo da kwatamciyarta ma'ana ya kuma mure muna zo muku da abin da ya fi ta alheri ko kuma kwatancinta a abin da ya fi amfani a gare ku a nan duniya ko a can lahira ma'ana in ta ayar da kuka Allah subhanahu wataala ya kawo aka ce an soke wacce da sauransu in ma ayar ta sauke muku wani nauyi da yake tattare da karkashinta ma'ana yanzu kenan an kawo muku sauki aya ta zanto agalabiya ko rage muku nauyinta ne a'a ko kuma ƙarin lada ne za a yi muku a'a an ƙara muku lada akan wannan aikin to sai a kawo da ta ƙara muku lada akai to wannan alheri ne ko ba alheri ba a goge a kawo maka abin da zai kawo maka sauki da tsanani ne yanzu aka maka sauki a'a ko kuma da ladan bai kai haka ba yanzu kuma sai an ƙara maka ladan da alherin da ya takaita a duniya za a ƙara maka har lahira ko kuma a ya takaita lahira za a ƙara maka har duniya alheri ne ko ba alheri ba alheri ne ma'ana abin da ake kawa ana diba entiran dan adam ma'ana Allah yana diba sauƙaƙawa ga bayinsa alheri ga bayinsa shi ne dalilin da ya sanya ko gan a ce wannan aya an soke ta ko an shafe ta an yi kaza duk ayar da aka shafe ta to zaka ga ko in ma ayar ta yi tsauri ne aka ka sauki ko in ma mu yanzu an ƙara muku alherin daraja ce a ƙara muku da ɗaukaka ya kasance alheri a gare ku nan duniya da lahira alam ta alam anna allaha ala kulli shay'in qadir ya kai mi saurare ko ya kai magana baka sani ba cewa Allah masani ne hakimun gwani mai hikima mai kaddara abin da yake so ba ka san da wannan ba to in a ba ka sani ba to jahili ne a in ka sani to kenan kuma kai musul ne kake musantawa ba ka san Allah subhanahu wataala gwani ne ba masani ne mai hikima ne a cikin abrasa babu wani abu da zai zo face alheri ne ga bayinsa kyautatawa ne ga bayinsa alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard shin baka sani ba kai ya kai mai sauraro ko ya kai mai magana cewa Allah subhanahu wataala shine mamallakin dukkan komi mai sarrafa dukkan komi yazo da zabi ya tafiyar da shi yazo da sanyi ya tafiyar da shi yazo da damuna wa yake canzawa wa yake sarrafa wa yake tilikuma da in sama da ƙasa duniyar gabaki da Allah to duk wannan hikima ta ubangiji baka sani ba ya kai mai sauraro cewa ubangiji yake sarrafa al'amuransa kuma yana sarrafa yadda yake so yayi umarni da yau kaza kuma gobe yayi umarni da kaza to kai naka a matsayin kai bawa da aka yi ka me naka na tsaurin kai me naka na musantawa bayan mahalicin ka ne me abin ne da yayi ka kuma shine yake ikaza kuma yace bari yanzu kuma ikaza kai kana da naka kawai dan dai renin wayo Allah ne kuka rena amma in mai gidanka yace wani kana cin aiki yace kai je ka rubuta kai mun rage in letter kaza kana cike ta kai bari ma na bari sai kuma ba zaka je oga me sanya ba to sai kuma Allah ne zai kuma haka wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir shin kuma ba ku sani ba ba ku da wanda yake kulawa da al'amuranku wanda zai taimake ku babu shi min dunillahi kuma bayan Allah subhanahu wataala min waliyin wala nasir ba ku da wani majibincin al'amuranku ba ku da wanda zai ba ku nasara ba ku da wanda zai taimaka muku ba ce Allah subhanahu wa ta'ala to kuma miye naka dan Allah da yace in kaza bari kaza ko kuma mi am turiduna
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ko kuma ku ya taron mummunai wannan rabaji sarba'un wannan rudani ko wannan shakkun da aka kawo zai sanya ku kuma kuna so ku yi irin abin da am turiduna an tas'alu rasulaku kuna so ku roki ku tambayi manzonku kama su ila Musa min qabl kamar yadda wadancan suka tambayi manzon su annabi Musa kafin ku shi ma kuma shine kuke so ku yi wa tambaya ce wadancan suka yi me suka ce arina Allah jaharatan Musa nuna mana Allah a bayyane in kuma ba haka ba zan imani da kai kariya kake kuma irin halin ne kuke so ku yi kuma mummune kuna so ku bi wata hanya kenan ku zama ɗaya da ku da yahudu kun zama kwatamtar su sun ma annabi su tambaya ta izini kuma za kuma annabi ku tambaya ta izini za ku roki ma'ana zigi waɗanda makiya ne hallaka ka ne zassi hallaka ku ne suke so su kyashi da hasada sun san in kuka mutu a wannan biyayya da da'a ta alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan aljanna kuke su kuma in suka mutu a wannan hali nasu na musantawa da gaba da kiyayya da zalunci da bakin ciki da keda da shirka da sihiri da tabo ɗan wuta suke kuma babu alama Allah ya shafe zuciyar ba ta haskaka ba za ta ganin hasken imani ba baratana ta imani kenan a haka za su mutu to hasada ta take sanya kuma suna so ku zama irinsu don ku shiga wutar tare to kuma su ne za ku bi dan hasu muhaddan bai hudun ya faɗi maka magana har ma ka har ma ta kai ka kubata a cikin kota ai da inda da inda ya faɗa da ta shiga shiga nan ka fita ta shikenan yahudi ne ba mara mutunci ne to me yasa ka saurare shi har ma ku kai kuna tattauna magana kenan ma har ku dauke ta da daraja kenan ma har ma kuna so kuma kenan ku dan baka ku kwatanta irin abin da suke so to in ku kwatanta to kuma kun zama irin su kun ga abin da Allah ya musu da suka yi wa annabi Musa wannan tambaya da suka ce arina Allah jahar lan nu'mina laka hatta nara Allah jahar ba za mu imani da kai sai mun ga Allah ba ni Allah ce wa akhazatuhum sa'iqa wa an tuntun zuru a nan take Allah turo wuta masifa tsawa ta kashe mutanen banza sai da annabi Musa ya jajirce ya jajirce ya yi kuka ya yi kuka tuku Allah su wata lagar ba kukansa aka tada su to kuma haka ne to ka ku haka ku tsaya akan imanin sami'ina wa ada'ana kakku irin nasu sami'ina wa asaina a ku sami'ina wa adani waman ya tabaddala al-kufra bil iman duk wanda ya canza imaninsa da kafirci duk wanda ya canza bata da shari'a ya dauki kafirci ya bar imani ko ya bada imani faqad dalla sawa as-sabi haqiqa wannan mutum ya bace bace bata wanda yake mabayyane ya fita daga siratul mustaqima hanya wacce take liƙaƙiya duk wanda ya biya halin yahudu duk wanda ya kwatanta irin su to haƙiƙa wannan mutum ya yi asara ya tabe tabewa wanda ke babba Allah kare mu da tabewa sai Allah ce
ود كثير من أهل الكتاب لو ينفق ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da ce wadda kasirun min ahlil kitabi ya kuma ne ku sa wannan kunne magana Allah ne yake faɗa muku wannan magana wadda kasirun min ahlil kitabi yace ahlil kitabi yahudu da nasara kullum burinsu game da ku mumunai masu imani kullum burin yahudu nasara game da mumunai waɗanda suka yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lawar rudunakum min ba'di imanikum kuffar ma'ana yaya za a yi su mega ku kafirai bayan kun yi imani ya za a yi za su kawo muku rudani ya za a yi su ɓata aƙidar ku ya za a yi su lalata ku daga ɗabi'u kyawawa waɗanda kuke a kai tsarkaka su ce mu ƙayyanci ne ba wayewa ba ne ba aiko ma baya ne a ba yara yanci a ba mata yanci a yi gaza duk sharri ne da makirci ne don su tarwasa ku da duk lokacin da kuka kasance kun rabu da Allah to masifu ne da bala'i sai ku rasa gindin ku ku rasa kanku ku rasa gindin a shiga cikin ɗinwa kawai sai a koma hidimar hankaka tafiya da kuka dawowa da kuka sama na kuka ƙasa na kuka sama na tsine ma ƙasa ƙasa na tsine ma sama kowa yana Allah ya sau Allah wajen kaza kaza da sauransu ka ga dai gabaki da kun ta kun tsine wa juna kuma shi kenan to wani albarka ta to haka suke su manya suna ban talakawan banza kuma talaka sun kuna ta ta azzaluman banza haka suke so mata kullum ba sa sanya albarka a gidajensu kullum suna da an tauye musu haƙƙi an beda su bayi har a samu wasu lalatattu su zo suna ta wasu ‘yancin mata ne a ce sun ba ‘yancin aljanu su ne suke duk waɗannan sharri ne da makirci duk lokacin da mace ta lalace ta rasa zama a gida ba za ta kula da ‘ya'ya da mai gida ba to al'umma ta tarwasa ita mace an yi da gida ta zamna ta yi hidima ta gyara gida ta kula da mai gida mai kawowa in ya zo da damuwa da waye zo samu sanyi da tsarari da kwanciyar hankali yaro ya fi shi ma ya je karatu ya dawo to zo samu kwanciyar hankali ya samu abinci ya samu nutsuwa ta ya samu jin daɗin karatu to shi kenan ya zo gidan maman babatan shi ma mai gidan ya zo a wahale maman babatan mai gidan babatan to ka ganya wa zai tarbiyyantar wa zai gyara to kenan sai a tafi an ce an dogo intellectual don yara su gyaru to kun watse da kai da intellectual da gawa duk kun watse ku kun bar aya a gindin boyi boyi a gindin mai hidima to kaga tarbiyya sai ta lalace abubuwa sai su tarwatse mana duk ba kirchis to wallahi shine kun Allah ce law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran zame da ku kafirai kawai ga kuna sunan musulunci ne sun yi da ku ta rike sunan jesu musulman mai nan fa practical yi islamun dore ja ta ai wannan shine waye ba haka na barazana ai islamun ma mu dore inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ba komai ba Allah ke hasadan min in bi anfusihim hasada ce kawai tantagaryarta saboda zuciyar ba ta da kyau saboda muninsu sharrinsu hasada ce da bakin ciki da ke ta take cikin zuciya min ba da ma ta bayyana lahul haqqa bayan kuma gaskiya ta bayyana a gare su karara hujjoji da dalilai da suke nuna cewa wannan addini naku shine gaskiya wannan alqur'ani da sunnar wasu Allah sallallahu alaihi wasallam kun kama tabbas igiya mai ruku mai karfi lamfi samu laha wanda ba ta tsinkewa duk wanda ya rike alkur'ani da sunna to ya rike ya tanko gidancin ya riko igiya ne kwari wallahi kada ka saki kada wata shanka shi labashi sabo a faɗa maka za a gyara a ga wannan an wayewa wannan neman zaman lafiya ne sulhu ne tsakanin duk a haka za a kai ka da a rarraka ka shi kenan a rike kankan sha'awar ko da addinin kai ko da alkur'ani da suna wai ka zama dan tsanani dan ta'adda dan tegris kai kuma ka faɗa maka wani magana sai ka yi sassauci ayya ka zuwa ka daɓa a ƙasa hasada ce da kita saboda sun san tabbas nan ne wanda ya riƙe kuma ba zai wulaƙanta ba kuma duk inda ka shiga ka shiga ka kai ka kawo sai Allah ya huta ka wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja ma'ana Allah zai sanya maka mafita duk inda aka zubo da masifun da waye da sauransu in kuka rike Allah sai Allah ya kama mafita wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh duk wanda ya dogara da Allah ko Allah ya san masa to saboda haka shine su kuma duk bar su kauda ku daga waɗannan akida daga wannan fahimta dan ku dawo da ku da su kawai suna ne sunan musulmi ne amma ɗabi'unka da halayenka ga baki ya babu na musulunci duk abin da rahoton suke yi ba da sunan musulunci ba kai ma kana yi kuma aka ce maka kawai shikenan sunan musulunci ne kawai da ka sa hoton sunan kawai shikenan a musulunci aiki mal islam illa kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam musulunci shine alkitabu wa sunna littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruko da su da aiki da su shine musulunci ba fada a baki ba to su kuma yau sai suke so mu yi ta fada in to dubu zamu ta ba jinsi musulman kafadan musulmi amma in dai za a kwade da kai gidan giya gidan karuwa gidan shan taba gidan wiwi gidan menen o to wannan kudi na fara ku ne wayo amma ka wayo ya kuma kana da kana ta gugu kana daurin tsatso kamar namijin to Allah kiyaye saboda haka mu gyara aiwa hasada ce hakika Allah ce min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana a gare su cewa addinin mu shine addinin gaskiya fa'af wasfahu an karanta saboda haka shafa musu lafiya kyale su ka kauda kai da gare su fa'afu anhu kauda kai wasfahu ka kyale saboda haka kadda ka damu Allah yana gani kuma ya sani kuma zai maka maganin su hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah subhanahu wata'ala ya zo da umarninsa ku jira ku ne ku rike addinin ku akwai abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da ku ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya akwai abin da ya muku tanaji wannan abin da Allah ya rubuta da lokaci ne ake jira idan lokacin ya zo saboda haka za ku gani ma'ana ne tanadin da Allah ya akwai tanadi da Allah ya rubuta na yaƙe su kuma lokacin zai zo kuma za ku yi nasara a kansu ɗan kuɗai ɗaya ta su matsiya ta mutanen banza shi ne Allah ce fa'afu wasfahu hatta ya ce Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa ma'ana umarninsa umarnin kuma shine na a yaƙe su kuma ko lokacin da ya zo kuma haka ba ka yi ya kuribuna liyutahum bi aidihim wa'idul mu'min fa'tabiru ya ulil albab absar ne ba da ya ulil absar Allah ya wata da jini ku yi itibari ayi lura inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne absar dukkan kullu kada ka ga mutum yana zalunta ka Allah ya kyale kai dai rike Allah kuma ita fadawa Allah Allah yana jinka kuma ya sani akwai abin da ya maka tanaji saboda haka Allah subhanahu wataala zai kama shi ta inda bai tsammani zai kullo masa ta inda bai tsammani ta inda bai zato ba kai kamar yadda Fir'auna bai taba tsammanin cewa wannan biyo wanda yayi ma bani Isra'ila hallaka shi ne zai daga ita ne zai saki kowa ba shi da mutane da ya sani da aka da bai fito ba wallahi da ya san hallaka su zai a da ba zai zo ba in ma har zuciya ta yi karfi ka aje a kashe su sai dai turo mutane amma shi ba sai so ba amma ka ga bari Isra'il wani bala'i ne ba su shiga ba suna ciki Allah ta kuyi hakuri da lokaci da suka yi hakuri suka shi ga shi Allah ya musu maganin abu to kuma musulmai abinda Allah yake bukata a gare mu da'a da biyayya mu tsaya ga Allah mu koma ga Allah mu haru da hannun Allah duk abinda Allah ba ya so mu nisance shi duk abin da Allah ya ce mu dinga aikata wallahi mu jira za ku ga wannan abu kamar gobe ne zai zo wuce duk wannan shi da ake a duniya zaluncin nan da ake kama kariyar da ake duru da zurwa duru ruwa da ake na abu al'amura baki biyu yau in wancan ne su daidai ne in wancan ne ko ba daidai ne ba duk shi ne fa abin da wannan turawa suke mana kuma kadara an sani gashi a can daidai ne a nan ba daidai ba ne ba hasmi kuta ya yi transition ya kama aka ce ba daidai ba ne ba amma shi kuma watara shi kuma ya huce mulkin wanda uku kuma aka ce daidai ne to ku gaɗe abin ya fito kara asan zalunci ne shekantaka ce in kana musu abin da suke so to kai daidai kai in baka yi abin da suke ba ba daidai kai ba tuhu shi ne fa abin da ke isra'ila tana kashe mutane tana kashe palestinawa daidai ne ta yi kare kanta ne take su da duwatsu ana kashe su da bindiga wai amma wai mai bindiga shi ne ke kare kansa akan mai dutse an yi shi duniya a kare yanzu kuma allah sun tsokorin tsoron jebo allah su matana ya haɗa su da masifa misilin balastik take kowace ce iran tana da tana jefa musu wata masifa ta bala'i wadda kun sun sa radar ɗin a kan ta kare to in ta zo ita kuma sai ta watsi wajen hamsin ko ishirin ko saba'in ita kuma radar da ta wuce ta kama uku ko biyu ba kaga dai dole kuma sauran sai sun ba suna da su ba su yi makamin radar da za ta taro da yawa ba iya ba ta wuce biyu ko uku ba to shi kuma siya yanzu kuma iraniyawa sun kawo musu wata masifa in aka zo guda ce zata fito amma sai ta kusa zuwa inda zata kama kawai sai ta wasu sai ta watsi radar ka gama kamawa ka bai wuce ka kama ta- ta- wajen hamsin sun watsi to radar bai wuce ka kama biyu ko uku ba ka ga dai barna ne ta tabbata yanzu da suna ta kuka ina ori take to kaga kamun Allah ne kuma wanda so mun taba ne an fara insha Allah mu ta addu'a mu ta fadawa Allah subhanahu wataala Allah zai mana maganin azzalimai sai Allah ya ce eh, inna Allah ala kulli shay'in kadir ku sani ba Allah mai iko ne a bisa dukkan komai ba abin da yake gagarar ubangiji wallahi in ka rike Allah ba wai al'umma ba. kai kadai in ka rike Allah to wallahi kai ma zaka Allah subhanahu wataala yana haskaka maka komai yana kare ka in mutane sun lalata kaka ce a'a gari duka sun bari in zama zakuni a'a ba za ka zama zakuni ba zama zakuni in an lalace kai tsaya ga Allah to wallahi za ka ga aikin Allah za ka ga kariya a gun Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga ɗaukaka da daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala kawai abin da Allah bai so saba masa saban Allah in dai ka rike ba ka saba wa Allah kana ubun Allah to ko ka ga abubuwa suna zanen ka yi hakuri za ka ga sauki insha Allah inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra haka Allah ce a tsanani saukin zai zo ta inda tsanani yayi kuma sauki sai ya zo saboda haka in abu ya tsananta sauki zai zo سيجعل الله بعد عسر يسرا Allah subhanahu wataala zai sanya bayan tsanani ya sanya muku sauki bayan tsanani zai kawo sauki saboda haka ku yi haƙuri insha Allah sai Allah ce ne gaba waƙin وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير Allah subhanahu wataala kun gaje duka waɗannan Allah subhanahu wataala yana mana bayani akan al'amura saboda haka Allah subhanahu wataala sai ba mu ma'ana amsa tambaya ko ma'ana sai Allah subhanahu wataala ya ba mu abin da zai amfani in dai kana so kullum ka zama cikin nasara ga kai kanka ne ga iyalanka ne ga ƙasa ne ga al'umma ga baki ɗaya Allah su wata lace na farko ne ku ne ku tsaya ga Allah ɗa'a ga Allah imani ga Allah imani na gaskiya bayan imani na gaskiya tauhidi kenan to ga abu biyu sai Allah ce wa aqimus sala wa atuz zaka ku kiyaye gimshikai guda biyu na musulunci in dai tauhidi ya zamna bayan tauhidi ya zamna kalmar tauhidi imani ya zamna a zuciya to abin da ake bukatar ka ka rike gimshikai guda biyu matukar rikewa in ji Allah subhanahu wataala wasu gimshikai ne guda biyu na musulunci su su ne sallah da zakka aqimus sala ka tsaye da sallah ka yi sallah yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar ya ce ahi sallu kama ra'aitu muni usalli yi sallah kamar yadda ko gani ina yin sallah wa atu zaka kuma ku ba da zakka ma'ana ne ku kusanci Allah subhanahu wata'ala da ibadodi guda biyu ibadar gangan shiki da kuma ibadar aljihu ita ce ibadar dukiya in dai kana wa Allah ibada da gangan shikinka kuma sa'annan kana bauta wa Allah da aljuhunka to haƙiƙa insha Allah ka rike imani to wallahi ba za ta ba za ka tagayyara ba ba za ka tozata a duniya ba insha Allah alƙawari ne Allah ya doka duk wanda ya imani da Allah imanin ka na gaskiya ma na tauhidi ya zanna ka rike waɗannan abuwa kana kusantar ubangijinka kullum da ibada guda biyu ibadar gangan jiki sallah da ibadar aljihu ita ce dukiya zakka ma'ana kana sallah ta farali kana sallah ta nafila kana zakka ta farali kana zakka ta nafila ma'ana kana hudda haƙƙin Allah kuma kana kyautata kana sadaka da bayin Allah to wallahi masifa insha Allah ko ta zo Allah zai tunkuɗe maka ita inji Allah subhanahu wa ta'ala
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله الله ce wallahi duk abin da kuke kusantar Allah da shi mana duk abin da kuke gabatarwa ga kawunan ku shine me yasa kake gabatarwa dan ka samu kusanci zuwa ga ubangijinka min khair na alheri sallah ta nafila sadaka ta nafila ayyuka na kwarai na farali da na nafila duka kana aikatawa tashiduhu inda Allah za ku samu ladan cikakke a gun ubangiji madaukin sarki wallahi ubangiji bai tozartarwa bai zubar maka zaka same su cikakke gamsashe inna Allah bima ta'maluna basir ku sani Allah subhanahu ta'ala mai kulawa ne mai tsinkaye akan ayyukan ku duk abin da ku aikata ma'ana tabbas Allah zai muku sakayya a kai a ranar tashin kiyama saboda ka zaka tashi a tutar babu ba kana daga cikin wanda zaka yi alfahari da ayyukanka ma'ana bautar da kama ubangijinka sai ka ce dama na ƙara dama na fi da haka saboda jin daɗi da farin ciki da sakamako da zai samu a gurin ubangiji saboda ka yan uwa mu dage kada mu yi wasa a wajen kaddamar da ayyuka domin gobe kiyama domin kawo nan duk abinda muka yi kanmu ne muka ma ubangiji yana jarabta mu ya kan musulmin zama masu da'a ko ba masu da'a ba kawai shi kenan ya ce mu yi mun yi mu bari mun bari to mun zama bayi na kwarai da mu abu da ke so ko da da uba ma shi ne ba da ya ce ma yaro bari da bari in kai sai ka yana jan kaɗan albarka yana sa maka albarka ba wani abu ba amma a ce in ka ƙi bari ka ki bari to kuma ina zaka samu albarka a wurin iyaye ko a ina ne ba za a yi ku zauna da mutum kai duk an ce ka yi ba za ka yi ba an ce bari ba za ka bari ba to a ina zaka ji daɗi su haka da'a ita ce biyayya ita ce ba to saboda haka ma Allah biyayya za mu ga sakamakon Allah ba mu ikon mu shi biyayya sai Allah ce
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون to har yanzu dai ci gaba da bayani ne akan waɗannan kabila ko waɗannan mutane yahudi irin har yanzu dai miyagun aikinsu mummunan halayensu mummunan ɗabi'arsu ƙetarsu baƙin cikinsu hasadarsu zalunci cin riba shiri bokarci don ka'idda kaɗin gasu har yanzu ci gaba ne da bayyana mana halin yahudu da nasara yanzu kuma a wannan ayar wani nau'in ƙaryar ce allah subhanahu ta'ala zai fallasa wanda su ƙarya ba ce musu koyo kawai zanzar ƙarya ba komi ne ba a gare su saba alƙawari su ba komi ba ne ba yanzu kuma kowanne daga cikin yahudu da nasara kowanne yanzu yake tuciya cewa aljanna ta shi shi kadai kowa yana sukan kowa yahudu suna sukan addinin nasara nasara suna sukan addinin yahudu saboda su yahudu ba su imani da annabi isa ba shi kuma ya zo ne don cika shari'a tasu saboda haka wannan jayayya da adawa da kiyayya da san zuciya ya kai kowanne yana sukan kowanne yana sukan addinin kowanne kai har kowa kai zanya ta ai aljanna ta shi shi kadai su suna cewa yahudi aljanna ta su ce su kadai nasara ma suna cewa aljanna ta su ce su kadai yanzu dukkan su gabaki dai sai Allah subhanahu wataala ya hada su sai karyata su sai ce kuma Allah ya bayyana aljanna ta masu imani ce masu takawa masu jin tsoron Allah aljanna ta wato ce ba ta Allah ce ba to Allah shi ne ya bayanin aljanna kenan ba ku ne za ku yi bayani ba ku ce ta ku ce ta ina ku zan ta ku to bai aljanna ne yanzu zai faɗa yace ƙarya suke aljanna kuma ta mai su imani ce imani ko ba a yanke shi ba a ce sai kabilar wani ko kabilar wani ko kabilar wani a'a in kowace kabila kake in dai kai imani da Allah ka kyautar imani ka to aljanna za ka ci ta shine Allah subhanahu wataala zai bayyana mana ana ya zo sababin nusul an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yarda ya ce lamma kadima ahalin najiran minan nasara ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tattun akhbarul yahud fana za'u inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da mutanen najiran su ne kiristoci na najiran suka yi tawaga suka zo madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yahudu da malaman yahudu a yawancin suna kewaye da madina sai suka samu labari su ma sai suka taso sai suka su da suka zo aka kwaɗe a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rafi bin harmala sai akwai wanda ake ce mishi rafi dan harmala yace ma antum ala shay'in wa kafara bi isa wa bil injil bayahudi ne sai ya ce ma waɗannan kiristoci ya ce malamansu waɗanda suka taso daga najiran suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ku ba kwami da mutanen banza ya ce ku ba kwami ba ne ba annabi isan ma ba annabin Allah ba ne ba wa iyasu billah suka soke shi ma injilan ma ƙarya ce wa qala rajulun min ahalin najran min nasara shi ma sai ɗaya daga cikin mutanen najran kiristoci shi ma sai tashi sai ya faɗa ma yahudu ya ce ma an tum ala shai'in ya ce kuma mutanen banza ne kuma ba kowan kowa ba ne ba waje hada nubuwatin musa shi ma sai jayayya ya ce kai annabi musa na kuma annabin naku na karya ne wa kafar bi taura ya kafirce wa at-taura shi sai kaga yanzu dukkan su kowanne yana karanta littafi sun karanta attaura su waɗancan su kuma sun karanta injila kuma kowanne a cikin attaura da injila duka kuma an yi bayani amma yanzu ne idan su ya rufe kowa ya zaɓi kowa kowa so kowa kuma kowa ya faɗa abin da ba daidai ba shi ne Allah su wanta lake ba da labarin wa ƙalatul yahudu laysatul nasara ala shay'in wa ƙalatul nasara laysatul yahudu ala shay'in to shine sai Allah ce wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara Allah subhanahu wataala ce Yahudawa suka ce ai ba ni shiga aljanna har abada in ba bai hude ba ne sai wanda ya kasance bai hude zai shiga aljanna in dai kai ba bai hude ne ba kai ba aljanna kowa dan ta zai ci wa qalatin nasara su ma nasara sai suka ce ai ba ni shiga aljanna in ba ba nasara ne sai kirista to ƙarya kuke kuma ba ni shiga aljanna sai kirista to shi ne sai Allah haɗa su gaba gida sai ce tilka amaniyuhum wannan duka soki burusu ne ma'ana tatsuniya ce suke yi gatanan gatanan kare suke yi dukkansu ma'ana drama ce suke yi dukkansu drama ce suke yi wasan kwaikwayo ne mafarki ne suke yi kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in har da gaske ne ya muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa musu kowa ya kawo hujja kowa ya kawo dalilin sa inda Allah subhanahu wataala yake ba mai shiga aljanna sai bai yahudi mai aljanna yake kauta yahudawa ce ko kuma ku kawo hujja da dalilai da inda mai aljanna yake kadai ta kiristoci ce ta nasara ce kul hatu burhanakum tambaye su ya muhammad kuna da hujja kuna da dalili babu akan abin da kuke raya kuke fada inda gaske ne bala man aslama wajahahu lillah Allah subhanahu wa ta'ala aljanna tattu wanda ya meka wuyansa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya rusuna ga Allah ya kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to aljanna ta shi kowace iri kowace kabila inda ya fito babba ko yaro namiji ko mace bala man aslama wajahu lillah aljanna ta wanda ya nika wuyar shi ne ga Allah subhanahu wataala yayi imani da Allah imani na gaskiya yayi aiki da littafi alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhsin kuma yayi wannan imani yana mai yayi imanin nan ya bauta wa Allah yana mai imani na gaskiya yana mai bin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda haka yana da lada cikakke kammalalle na aikin sa wanda babu tsoro a gare shi sa'annan kuma a lahira babu wata barazana bakin ciki da zai bujuro masa a nan duniya babu tsoro a lahira babu bakin ciki duk wanda ya bauta wa Allah wallahi duk wanda ya tsaya akan karanta alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah subhanahu wataala ya bashi garanti aljanna inda ya mutu akai bai canza ba aljanna ta tabbata Allahu akbar Allah ka tabbatar mana wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba bakin ciki ba tsoro saboda barin duniya ba kuma bakin ciki dan an ce lahira saboda gidan aljanna za a tankare aiki na kwarai sai Allah ce ne wa qalatul yawm
wa qalatul yahud laysat an-nasara ala shay'in wa qalatul nasara laysat al-yahud ala shay'in وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء Allah ce Yahudawa sun kafircewa annabi isa suka ce duk wani nasara duk wani kirista ba kowa ba ne ba mutumin banza ne saboda haka nasara ba koyi ba sa kan addinin gaskiya addininsu na ƙarya ne banzaye ne kwamaye ne kawai in ji yahudu suka bada ma nasara wakalatin nasara laysatul yahudu ala shay'in su ma nasara sai suka mai da martani suka ce nasara yahudu ba fata nan banza a duniya irin yahudu ba latattu arna irin yahudu makiya Allah makiya annabi kamar yahudu saboda haka miyagu saboda haka addinin su ma addinin ƙarya ne addinin banza ne annabin nasu ma ƙarya ne suka kafirce wasu ma annabinsu annabin musa suka kafirce wa littafinsu a taura saboda su ma can sun kafirce wa annabinsu annabi isa sun kafirce wa littafinsu injila yanzu kowa sai mai da martani kowa sai zaki kowa wa hum yatluna alkitab Allah ce ka diba wannan bayan magana fa da ta faru dukkan su guda biyu kowanne yana karanta littafi yahudu sun karanta at-taura nasara su kuma sun karanta injila kuma duk kowa ya san matsayin kowa kowa ya san matsayin kowa kuma kowa ya san addinin da da rabun Allah ne kuma kowa ya san annabin su annabin gaskiya ne yahudu sun san annabi Isa annabin gaskiya ne da kuma Allah nasara sun san annabi Musa annabin gaskiya ne annabi ne da kuma Allah subhanahu wataala kuma a taura ma sabbakiya ce littafi ne sabbake da gun Allah injila ma littafi ne sabbake da gun Allah sai dai kawai yanzu kariya ce ba su samu ba kamar da alkur'ani ya samu su kuma mutanen suka shiga suka yi abin da suka suka yi wadakarsu a cikin littafin suka canza abin da bai musu daɗi ba suka kawo abin da zai musu daɗi amma kowa ya san gaskiya to kenan kaga anan ya halaka mana halaka an bayyana wa ya haya mana haya an bayyana dan duk wanda zai halaka ya halaka da hujja kenan kafircin su da hujja ne suke halaka su da hujja ne suke saboda sun karanta amma kuma suka yi musu saboda haka kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim irin wannan magana da yahudu suka yi wa nasara nasara suka yi wa yahudu yahudu suka ce nasara mutanen banza ne ba kowa bane ba nasara ba suka ce yahudu mutanen banza ne ba kowa bane ba Allah ce kazalika qala allazina qala allazina la ya'lamuna misl qawli haka nan ma irin wannan magana da yahudu da nasara suka yi haka waɗannan mutanen mushrikai waɗanda ba san koyi ba jahilai sai shirka suwaye mushrikan qurayshawa haka ma wai suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muhammadu ba kowa bane ba ba kowa bane kai marayin gidan abdullahi ne jigan abdul mutallabi saboda haka babu wani wani aiki da Allah ya masa babu wani manzanci babu wani kaza kai da Allah dan da Allah ya sauka zai aiko sai maraya kun gane magana Allah ce wanda waɗancan su ma yahudu suka lalata to suka ce ba kowa ne to haka su ma waɗannan jahilan allazina la ya'lamuna wa ba san kodi ba ba san rubutu ba san karatu ba tunda lokacin yahudu ma suna goranta musu kuma dai annabi zamani karshen zamani zai zo saboda haka ku jahilai ba ku san komai ilitire to wai su ma haka suka faɗa wa muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muhammadu ba kowa bane ba shi ma bai san komai ba shi ne ka zalika ƙalar lazina la ya lamuna misla ƙaunihi muhammadu ba a kan komi yake ba fallahu ya hakun bai na hun yau malki ya mace fi ma kano fi ya kalibu saboda haka ku kyale allah zai yi hukunci a tsakanin yahudu da nasara zai bambance tsakanin ƙarya da gaskiya zai bambance musu hukunci na gaskiya a cikin dukkansu nisantar addinin allah da suka yi nisantar gaskiya sun san gaskiyar suka ƙiye mata sun san gaskiyar suka yi to gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai hukunci akan al'amar sai Allah ce wa man azlam
wa man azlam mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah subhanahu wataala yake cewa wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yusfara fiha isma ai babu mutumin da yake zalunci kamar mutumin da ya toshe hanyar zuwa ɗakin Allah a bautawa Allah subhanahu wataala kai ba ma ma tushewa ba har ma ya kai kokari ya rushe ɗakin Allah wajen ibada a in kana ne wadan ta'adda to wanda ya hana abota wa Allah da wanda ya rushe wajen bautar Allah masallaci to ai babu ɗan ta'adda kamar waɗannan ni Allah yake nufi a nan kaga a nan rumawa su suka rushe baitul maqdis ɗakin Allah su kuma qurayshawa suka hana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai da su ibada su su je dakin Allah Ka'aba su bauta ba ai in kana neman mutumin banza lalatacce ai babu kamar wanda ya hana ya toshe hanyar bautar Allah addinin Allah subhanahu wataala kai da wanda ma shi ban da toshewar ma ya kai ma ya rusa masallacin abawa zalimi kamar wannan ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa kha'in Allah subhanahu wataala wanda da abin da yafi dacewa kada su shiga face suna masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala masu tsoron Allah subhanahu wataala amma maimakon ya kasance haka a wasu rushe ta masu kai ba ma zantar ba tsoron Allah ka shiga guri ne na ibada ka bauta wa Allah a su rushe masu kai gaba ki daya lahum fid dunya khizyun Allah subhanahu wataala ce a nan duniya za mu haɗa su da walaƙanci da ƙasƙanci da taɗewa su walaƙanta wannan fil akhirati azabun azim Allah ce kuma a lahira mun musu tanadin azaba wadda ke mai girma ta barbalin bala'i Allah kare mu da ita sai Allah ce walillahi mashriq ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله سبحانه وتعالى كتوى ولله المشرق والمغرب مفهود الرانا da mafaɗar rana duka na Allah ne, ni Allah ke so nuna mana dukkan kasar gabaki da duniyar gabaki da ta Allah ce gabas da yamma kudu da arewa ta Allah ce fa aina ma tuwallu duk inda ku fuskanci inda ku sa kanku ku sama wajen Allah saboda haka ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ku bauta wa Allah ana alƙiblar take nan ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda wannan aya ta sauka ne ga mutumin da ya rasa inda alƙibla take kana daji ne ko ka samu daurin kai ko kuma irin hajijiya na da sauransu sai kai ibada kai sallah a inda ba alƙibla ba saboda haka sai daga baya tukun ka gane cewa ka karbu Allah ya karba fitin da ba nan da kai ba can ba gurin Allah subhanahu wataala ma'ana dan mutum yayi sallah ba gurin alƙibla ba to kuma ha abun ya fice to Allah ya karba in mutum yana ciki ne aka zo aka ce shi ya kuma sai ka shi aka ci gaba wanda kai a farko ta shiga wanda ta yi ma kuma ta shiga kai tansa a an ka gama akwai express a gurin aka faɗa ka tashi sace shi kenan in lokaci ya wuce to ta karbi domin can ma gabas ɗin ta Allah ce yamman ta Allah ce kudu ta Allah ce arewa ta Allah kai duniyar da waki ne ta Allah ce kuma shi ake wa kuma ya ce ya karba inna Allah wasi'un aliyyim Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwar halitta ne mai yalwar kyauta ne mai falalashi tana da girma aliyu kuma masani ne mai tadabburi game da al'amura babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu ta'ala na halayyar dan adam ko na kirki ko na banza ko na koyi ko na bayyane ga baki da duk abin da zaka yi in cikin rani zaka shiga saba wa Allah Allah ya sani in cikin rani zaka shiga bauta wa Allah ya sani in kana cikin teku ka nemi agajin Allah Allah yana jin ka in kana cikin rijiya mai gaba duhu ka roƙi Allah Allah ya san daga kuma zai iya fitar da kai daga cikin halin da ciki ma'ana kai ne ka jaddada imanin ka ga ubangiji kuma ka tsaya ga ubangijinka ka nema abin ubangiji sai Allah subhanahu wataala sai ya biya maka bukata Allah ya mana bukata ku gaba ki da akwai sauran lokaci gaba ta zo to in kwana ɗaya mun kawo kan gaba da kenan insha Allah sai mu kwana abu gaba ta abin da da daidai Allah ta rawa cikin lagar abin da mu kuskure Allah ya bi mana bukatocin na daidai Allah ya biya mana su Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu iko bija ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu iko bije mata Allah mu hajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil hajj wa la yubda alayk innahu la yuzillu man walayt wa la yuzillu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداء واعداء الاسلام وانصر عبادك الموحدين اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم آت أنفسنا تقواها اللهم آت أنفسنا تقواها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك